الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin risala muna cikin kitabul buyu'i wa ma shakalal buyu'a yace wala yajuzu shira'ur raqiqi baya halatta sayan bayi wata yabe da tufafi juzafan tuli a tula a sayar kamar a tara bawa goma a yi musu kudin goro ba ya halatta sai dai kowane bawa a sai sai individually haka tuwahi ba ya halatta a tula su a sayar da su sai dai kowane tuwahi a sai sai individually wala ma yumkinu adduhu hakan ga baya halatta sai da duk abin da yana yiwuwa a ƙirga shi bila mashakacin ba tare da wahala ba juzafan a sai tuli duk abin da ana iya ƙidan ya shi ɗaya biyu uku ba tare da wahala ba to bai halatta a tula shi a sayar kamar me kamar kifi ana iya ƙidan ya shi daban-daban go to waman ba a nakalan duk wanda ya sai da iccin dabino kad ubbirat wanda yake an yi mata ta'abiri ta'abiri shine kilili kilili shine aure wanda ya sayar da iccin dabino wanda yake an yi mai aure kun san auren icce ko in wannan na ɗaya da yawa wannan bai ɗaya da yawa sai a ɗebi ɓawon wannan a haɗa da ɗaura ga wancan insha Allah zai yi ɗaya irin nashi shine aure to duk wanda ya sayar da icin dabino ko dabinai kad ubbirat wanda an yi mata aure to fa samaruha ƴaƴan itacinta ko da ya sayar da icin tana da ƴaƴa to ƴaƴan itacin lilba'i na mai sayarwa ne kenan icin dabino an ka sayar da mai banda ɗiyan ɗiyan na wanda ya sayar ne illa an yashtar da hulmubta sai dai in mai saye ya shar'anta da an ka zuci nake ce to har da ƴaƴan mai sayarwa ce ya yadda to nan ɗai ‘ya'ya ka zama wani mai sayi amma ‘yan an sai da iccin da binu wanda adda ‘ya'ya to abin za a ɗauka iccin kawai an ka sayar ‘ya'yan su waɗanga da an ka yi ciniki tare da su na wanda ya sayar ne amma da bakin su duk wasu ‘ya'ya da iccin zai koma yi kuma na wanda ya sayi ne muna tare waka zalika gairo ha hakan ga wasu itace waɗanda ba da bi ne ba mina thimari na itace masu ‘ya'ya, duk wasu itace masu ‘ya'ya na an kawo da bino, to ba da bino ɗaya ba. Duk wani icce mai ‘ya'ya haka hukuncin yake. In ya zan ya yi ‘ya'ya an yi mai aure, to an ka sai da asalin iccen, to ‘ya'yan na wanda ya sayar ne. Sai dai in mai sayi tun wurin ciniki ya sharɗanta ya ce, to har da ‘ya'yan fa, mai sai su ya ce ya yarda. wal ibaru abinda akilili aure ta'bir at-tadhkiru mazakutarwa mazakutarwa abinda an mazakutarwa a mai da namiji mace mace a mai shaita namiji shine ibar wa ibaru zar'i wannan ga itace kenan masu yaya to shuka fa ita kuma abinda a aurenta khuruju hito wata daga ƙasa da zaran shuka an ka shuka ta ta fito ta tsiro shi kenan an yi mata aure wa min al'ardi kamar in ka zo ka sai da gona kenan wanda yake tana da shuka kuma shuka hatta yi akwai gero ciki sai ka sayar da gonar to abin da za a ɗauka gonar ka sayar geron da a ciki naka ne sai dai in shi mai sai ya sharɗanta to har da geron da a ciki har da shukar da a ciki ina fatar kun fahimci matukar ta hito da zaran ka sai da gona akwai shuka ciki kuma shukar ta fito to za a ɗauka gonar ka sai suwa zai yi ma hankuri ka cire shukar ka sai da in tumurin ciniki ya ce to har da shukar ka ce ka yadda ya ce wa ibarar zar'a abinda a kilili na shuka khurujuhu min al-ardi fitu wata daga ƙasa Waman ba abdan duk wanda ya sayar da bawa, wala hu malin wanda yake bawan yana da dukiya, famaluhu lil ba'i to dukiyar bawan nan ta wanda ya sayar ce domin da kai da kaya duk mallakar waya ne da bawa da abin da ya mallaka duk mallakin mai gidansa ne to an ka sai da bawa yana da dukiya tun da shi bawa bai mallaki komi ba ko kai ne bai mallaka ba mallaka ta an kai to an ka sai da bawa yana da dukiya to dukiyar ta wanda ya sayar ce illa an yi sharɗahul mubta sai dai in mai sai ya sharɗanta shi to ya sharɗanta shi gawa sai in mai sai ya ce to ba bawan ɗaya ba har da dukiyar naji an ce yana da gonaki yana da shanu har da su har da dukiya ta to nan ba ya sharɗanta in ya ce har da dukiya ta duka na saye sai a ce a'a amma in ya ce to bawan nan ha cinikin da za mu yi har dukiya ta yi duka mallaka ta shi in mai sai suwa ya yarda shi kenan dukiya sai ta zama mallaka bawan ba mallaka wanda ya sayi ba muna tare wala ba asa babu laihi bishira da sayen mafil idila abinda a cikin dila dila ta tufafi kamar dilar gwanjo dilar turame dilar shadda dilar atamfa kun san dila da ko kaga dila idilun ne an kame su a dila ainihin an gaba sannan dalon sai an kame da dalon gaba da hausa dila an kame da lamun baya dila babu laihi sayar da abin da a cikin dila allala barnamiji akan sifa barnamij kalma ce farisiya ba larabci ba ne farisiya ce mu'arraba sai an ka aro ta da larabci ta zamba laraba babu laihi sayan abin da a cikin dila kamar ga dila ta tufafi misali dila he ta turame ko shaddodi duk ba kala su guda ba yazan abin da a cikin dila turmi hamsin a cikin dila na atamfa ko ko bandur shadda hamsin a cikin dila to dama akwai irin irin shaddar da a cikin dilan nan gata nan ne a gwada ma siffar ta gata nan kamar a ce shadda ta a China misali ga siffar ta duk dilan nan duk turamin na hamsin haka suke ko ko turamin nan na atamfaci gambi ne kowa ya san yadda ci gambi take ko atamfaci gambi ko ko ingila ce ko holand ce kaga kowa ya san yadda suke an san yadda suke an san kwalitin su to duk irin su ne a cikin dilan nan to babu laihi ka sai turmi guda ko turmi biyu ko goma cikin su ba tare da an bude ba amma in an siffanta ma yadda suke an ka bude ka iskan masabanin haka nan wannan kana da maka ce ba ka yadda ba sai a walwale ciniki ba kuɗin ka muna tare shine ma'ana wala ba asbabu laihi bi shira'i da sayen mafil idil abinda a cikin dila alal barnamiji akan sifa in an siffanta ma ka dai san turmi ingila ko eh to to ingila dilin na ingila ta a ciki shikenan sai ai to ya halatta ai ciniki akan haka nan bi sifatin ma'lumatin da siffa sananna abinda an ka san turmin nan ko abinda a cikin dilin nan da shi in gwanjo ne kuma an san yadda suke in ya zan duk kala guda ne to in akwai wani sample wanda ake kaga barnamij kamar sample a ce sample misali sample akan sample in akwai sample me samfur da hausa tun da samfur turanci ne ko kun sanin turanci bisa ga hausa to abin kwatanci wanda ake kwatanta da shi shine samfur in yayi to in akwai samfur babu lahi sayar da abin da a cikin dila ba tare da an bude ba wala yajuzu shira'u thawbin bai halatta sayan tufa layun sharu wanda ba a bude shi ba kasan da in sadda babu kuɗi da yawa in tawa mutum zahiyar rasa abinci yana da bukata me ya sai suwa tuwahi ne ya ka ɗaukuwa sai ya ba suwa sad guda ko sad biyu ta goda wando da riga guda biyu sai a tai a sai suwa eh to an naɗe taggonan taggo da wando da riga an naɗe sai a zo ma ɗaya nawa ka sayi ba ya halatta sai an buɗe tunda yanzu aikin da an gari gagga ai yana da bambanci da wanda an gari gata sai an bude an ga yadda take shi a ka'idar tuhahi in za a sayar tuhahi sai an bude muna tare to shi ne cewa baya halatta sayin tufa layin shiru wanda ba a buɗe shi ba an ka gawa da yake wala yusuf kun ba a siffanta shi ba riguna ne irin rigunan nan da ake kira yan mobi duk kala su guda riguna ne yan mobi ga sunan guda hamsin to kaga an san yadda yan mobi suke ko yan akwai guda wadda za a buɗe sai a buɗe guda ta isan masaura sai a yi cinikin saura a kanta in ma ba a buɗe ba an dai san yadda 'yan mubi suke ka san yadda take sai a ce to duk 'yan mubi ne ya halatta a yi ciniki akan amma in ba haka ba to tuwahi ka'idar tuwahi in za a sai sai an buɗe an ga yadda kowane yake au fi lailin musulmin ko ko sai da tuwahi cikin dare mai duhu to kaga in cikin dare ne ba a sanin wanda tuwahin suke la ya ta'ammalanihi wanda su da mai saye da mai sayarwa ba su iya la'akari da tuhan saboda duhun daren wala ya arfa ni mafi ba su suna abin da a cikin tuhahin shan akwai barkuwa akwai dashi duk ba su iya ganewa saboda duhun dare to irin wannan dare mai duhu to baya halatta sai da tuwahi ciki ne yanzu mun huta kaga muna da latirin in ma babu wuta an ɗauke wuta akwai rechargeable sai a yada a gani in ma ta gagara a bari har da sahi koko waka zalika dabba hakan ga dabba ita ma baya halatta sayar da ita filailin musulmin cikin dare mai duhu in ka ce sai dai in wadda aka ci ta wannan dama wadda aka ci mai an bukata sanin mai da nama to in ka gane ta ka taba jikinta waɗanda san dabbobi akwai inda suka taba su gano dabba na da mai ko baya ta da mai amma in aiki za a yi kamar jaki ne wanda ba a ci ko doki wanda ba a ci ga malikiya to yan irin su ne wannan bai halitta a sayar da su cikin dare mai sai sahiya ta waye a ga yadda suke wala ya sumu ahadun kada wanda yayi tayi ala saumi akhi akan tayin dan uwansa kaga saumun bisini amma in yazo da sadon ha wala ya sumu kai ya azumi kaga saumun in yazo da sadon azumi in yazo da sinun shine tayi tayi na kasuwanci kada wanda ya yi ta yi ala saumi akhi akan tayin dan uwansa shine muhimmancin tajwidi kullum ina maimaita muku muhimmancin tajwidi ba kowane harafi haƙƙinsa domin canza mafita harafi yana canza ma'ana amma wurin izhari in ka yi ikilabi sai dai a ce karatun bai yi daɗi ba amma ma'ana ba canzawa in ka cire madda ko ka sa madda inda babu ma'ana ba canza sai dai ka yi ƙari ko ka rage don madda matsayin harafi take to inda madda take wasa ma izatil wasu ka ce wasa ma izatil ka ƙi madda ka cire harafi kuma ka cire alin baki ka yi dolge amma dai wasa ma yana da wata ma'ana ban da sama ka gani ma'ana ba canzawa to babban makasudin tajwidi shine hitar da haruffa haƙƙinsu to kuma shi kuka wargi da shi mutane sun sani kowane harafi ga mafita ta amma an ka zo karatun ƙwar'ani ba a ɗabbaƙawa to ilimi babu aiki mai amfani ne sai ya zan shaida a kanka kawai zalun izaja'a sai ka ce izaja'a kaga da gangan ka yi amma in ka ƙara ba gaba siratal ladina sai ka karanta ladina daidai amma in ka zo izaja'a sai ka ce izaja'a ya kaga yanun da gangan haka tunda ka sani Allah shirar da mu to kada wanda ya yi tayi akan tayin ɗan uwansa wa zalika wannan inda an ka hana tayi akan tayin ɗan uwanka ya zaraka na in shi mai tayin da mai sayarwa in sun karkato ma juna wata ƙara ba sun kusanci juna lafi awwalit tasa'umi ba farkon tayi ba da ya zo ya ce nawa abu kaza yake an ka ce naira ɗari to na sayi naira casa'in to nan ba a hana wani ya ce na sayi ɗarin ba a hana ba amma in ya zan ya ce na saye tasa'in ya ce a to yanzu ƙara dai ƙara dai ƙara ko da biyar dai a ban ma sai ka ce to ka ƙara biyar kai to nan kai ya haram kaga tun da har an ce ya ƙara ko da biyar a ban mai kaga ya nuna an karkatu juna an kusanci juna akwai fahimta to na bai halatta ka shigo ba kaga kenan auction ɗin da gwamnati ka yi haramun ne a ɗaga abu yan an ka zo auction nawa wanga ya nasu ya kaza wanga ya ce nasu ya kaza a a tsaya a yi da mutum guda sai an kai ƙarshe ya hita sannan wani ya shigo yi a ƙa'ida da yake dama ba suna yi ne akan ƙa'ida ta shari'a ba wal bai'u ciniki yan aqidu yana kulluwa ne bil kalami da magana wace irin magana na saye na sayi rama shi kenan magana ta ƙari sai ba da kuɗi kai ko abin kama abin ciniki ya kullu wa illam yaftariq al mutabayi'an ko da ko masu masu cinikin su biyu da mai saye da mai sayarwa wa illam yaftari ko da ko basu rabu da juna ba matukar kenan basu rabu da juna ba kamar yadda hadisi ya tabbatar to yanzu an ƙare game da dama abin da ya ce babun fil buyu wa ma shakalal buyu ako to yau mun ƙare kasuwanci sai wa ma shakalal buyu abin da ya kama da kasuwanci ‘yan uwan kasuwanci kenan. To sai ya fara da ijara, jinga, ijara. Ya ce wal ijaratu ja'izatun, jinga halacce, a ɗauki mutum jinga kamar lebara ko mesin ko kafinta ko makiyayi ko ɗanga noma ko mai wanki a biya shi duk ijara kenan ko ma'aikacin gwamnati. duk ijara ne. To, ijara jinga ja'izaton halacce, amma da sharaɗi, idan daraba laha ajalin in su biyu da wanda zai ɗauka ijarar da wanda za a ɗauka, in sun sanya mata ajali, wasan ya samana kuma sun ambaci kuɗi. Kada a yi ijara, zo ga aiki da Allah ka yi mini ruhe, sai an ƙara ce to nawa zan baka a tsaya gaggaka, a'a. zo ga aiki ka nuna mai aikin ka gani ito nawa za ka yi min shi kafin a fara a yi yarjejeniya a sa kuɗi naira dubu zamba su a ɗari takwas dai zamba a a yi yarjejeniya a yi matsaya ya yadda ka yadda matsala ce ta yarjejeniya shi azzamanta uwar kasuwanci dama kasuwanci abu ne na yarjejeniya to haka duk abin da aka kullawa abu ne babu tilastawa ɓangare biyu yarjejeniya ce ya yadda ka yadda naira dubu zai ma aikin to a ta yi in wanda ake samu lokaci ne to zuwa yau za a karewa a sa lokaci kuma yanzu kamar tela in ka bashi ɗinki ya haɗa ma kwana nawa da yake ko ya haɗa ma maganar banza ta maganar teloli maganar 'yan sanda ta Allah ya jarabce su da rashin cika alkawari amma a sa ajali sati biyu to Allah ya kai mu na rai kenan to haka ya kamata yan abin da aka samu ajali ne wanda ba a samu ajali kuma kamar aikin mesin su ai suna da ajali ko da na kahinta za a fara karhe takwas a tashi karhe biyu ko karhe hudu ko karhe biyar haka dai ga noma shi aka tashi biyu ko su to ba hada kiran sallah yan izala ba yan izala karhe da suka kiran sallah inda wani in za a ɗauka yan gaya to ba da kiran sallah yan izala ba kiran sallah gari duka da an kiran sallah ake an gano mai ya ƙare da mesin da laborori su ko masu aikin mesin su ko ƙarhe nan suka tashi ƙarhe hudu ko biyar ko to ƙarhe nan ya kamata su fara aiki takwas to yanzu ba su yi tuwa sai goma zuwa goma da rabi su fara aiki hudu na yi kuma sun tashi amma ba haram suka ce ma'aikacin gwamnati aikacin haram awa biyu da sun ka rage da rabi da sun ci banza to ya ce wal ijaratu ja'izatun jinga halacce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce atil ajira ajrahu qabla an yajiffa arqu ka ba lebar janga ta gabanin zuha ne ya bushe yanzu mun yi janga ya yi min aikin siminti ko aikin kwadago ko noma ko kafinta duk da aikin da ya yi abin da a ƙa'ida yana ƙara aikin nan gaba kafin zuwa ne ya bushe ka biya hijin gatai sai ya ƙare ka ce to sai gobe wannan baka kyauta ba in ka san sai gobe tun kafin ya fara haka ce mai to nawa za ka yi naira dubu amma ba yau zan biyan ka ba sai gobe in ya yi da shi ke nawa lillahi alhamdu masu ya ƙare ka ce mai sai gobe wasu kuma ma ba sai gobe ba riƙe aikin ya ne musu aiki lebaranci kamar aikin gida ko da aiki ko kwangila in sun samu kwangila lebarai ta aiki sai an ƙare su ƙi bayanai abu ya tsagbe ya bashi su wahalu sai to kaga wannan sun saba ma shari'a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku ya ce mutum uku hadisi ne na kudusi Allah ya ce mutane uku Allah ni Allah ni a abokin husuma su gobe kiyama na farko mutumin da ya sai da ɗaya ci kuɗi ne ka san ɗa ne ba bawa ba ka sai sai ka ci kuɗi irin yadda wasu mutane ka yi talauci ya maya ka hidda ɗanka guda cikin ɗin ka sai suwa duk mutumin da ya sai da ɗa ya ci kuɗi ne to gobe kiyama ba da waɗannan da Allah za ka jayayya Allah abokin jayayyarka ban ko san mai jayayya da Allah ya ci riba ba sannan mutum na biyu wanda yabba wani amana lokacin da ana amana yabba wani amana ya zo da baya yau dare shi yabba da amana saboda Allah amanar Allah ga ta amanar Allah ya zo ya yaudara ya walwala amanar da ni ba ka cika ba da amana saboda ni ba to da Allah za ka jayayya mutum na uku mutumin da ya sa lebar aiki lebar ya cika mai aikin da sun kai yarjejeniya amma ya kibiya ne jangatai da Allah za su jaya ba da lebaran nan za ka jaya da Allah za ka jayayya kuma hadisai ne hadisi ne ingantacce to kaga ijara ta halatta ko ga shari'ar musulunci ya halatta ayi janga mutum ya yi ma aiki idza daraba laha ajalan in sun sanya mata da shi mai ɗaukar ijara da wanda za a ɗauka da mai aikin da wanda za a awa in sun sanya mata ajali wasan mai yasama da kuma sun ka ambaci kuɗi kaga ita ce sharaɗin ijara ko a sa kuɗi sannan a sa ajali in wanda ke sa ajali wala yudrabu fil ju'li ajalun akwai ijara wadda ake kira ju'ul ko ja'ala ja'ala abinda baya da tabbas shine ja'ala to wallahi da rabu ajalun ba a sanya ajali fil ju'li ga abinda baya da tabbas ana ya halatta a kulla jinga amma ba a samu ajali iyaka a faɗi kuɗi a bashi nan buɗe ba a sa ajali kamar me firar da abikin kamar ka yi jinga da wani bawanka ya gudu ya je ya nemo mashi kana caka ba sati guda kaga iri ne ba a sa ajali iyaka a faɗi nawa za ka biya na in na gano mashi zan baka dubu ishirin shi kenan sai ya nemi taimakon Allah ya kama su ba cikin uwa duniya duk inda aka tsammanin ganin ba wannan to irin wannan shine ju'li ko ja'ala kaga baya da tabbas shin zai gano shi ko ba zai gano shi ba kaga babu tabbas to duk abin da bai da tabbas ga kammala to shine ju'li ba a sa mai ajali iyaka a bar shi buɗe au ba irin sharidan ko ko fanɗararren raƙumi raƙumin ka ya gudu ba a san inda yake kai kanka baka san inda yake ba ya gudu ya tafi ya tafi ka yi jinga da wani ya tafi bido ma shi irin wannan duka ja'ala ce ba a sa mata ajali ba a sa mata ajali sai dai a yi jinga ɗai au hafar bi irin ko gina rijiya a yi jinga da wani ya gina rijiya ko bohol ko ordinary rijiya ta, ta local ko bohol akwai tabbacin akai ga ruwa yana yiwa babu ruwa wurin in za ka yi gaba dubu baka cimma ruwa kaga ja'ala ke ba a sa ajali eh au bai ithawbin ko sai da tuha wa nahwihi da makamancin sa da tuha yana da Allah zo sai da min ko ga mota ta sai da min ko ga mashin dina ko ga gidana da Allah sai da min ma sai da gidaje ko hili na wannan an tabbatar daga sanda za a sai suwa to jinga ɗaya za ku yi nawa za ka sai dan min shi su dubu ashirin to shi kenan Allah ya bada sa'a sai a bar shi buɗe ba a sa ajali waɗanda don duk ba su da tabbas ina fatar kun fahimta wala shay'un wa nahwihi da abin da ya kama da waɗannan waɗannan su ne ja'ala abin da ba su da tabbas to irin su duk ba a samu su ajali sai dai a sa kuɗi kawai na jangat a ba a to ai baka bari an haƙari karatun ba sai ka bijiro da tambaya wala shay'a lahu shi wanda an ka ɗauka janga ga abin da ajuli abin da bai da tabbas ko baya da komi illa bi tamamil amali sai ya cika aikin yadda ya wata uku yana bi dan bawan bai gane ba ya dawo ko ɗari ba ya da ya yi bi ɗan raƙumin wata shidda bai gane shi ba ko ɗari ba ya da ya yi ginar rijiya gaba dubu ba a cimma ruwa ba ko ɗari ba ya da ya kayan rashin ramin da yawa mutane an amsa tambayar ka ko akwai saura to a gani don haka ba ba da kuɗi sai ya cika aiki in bai cika to to gaba ai ba gaba gaba mu ruwa muka bai gari ja to in gaba dubu kai ba a cimma ruwa mai an hannun gaban da kai to wal ajiru alal bai'i wanda an kai jinga da shi akan ya sayar da abu ga mota ta ka sayar da min in ka sai su zan baka kaza idza tammal ajalu in ajalin na ba da sati guda in abin da aka samu ajali ne in ajalin ya cika walam ya bi bai sayar ba wajaba lahu jami'ul ajari to duk jingar da an kasa ta wajaba gare shi in abin da ake sa jinga gare shi ne in abin da aka sa ajali gare shi ne an kasa ajali kaga abin da ba ju'ul ba kenan shi ju'ul ba a sa mai ajali amma abin da aka sa ma ajali ga al'ada ana sa mai ajali ko to in ajalin ya cika bai sai suwa ba waje ba lahu jami'ul ajr duk jinga ta tabbata gare shi shike sai ka biya shi kuɗi ne sai a koma wata wa in ba in ya sayar da abin fi nisbil ajal cikin rabin ajali an sa sati guda cikin kwana biyu sai ya sayar da abin to fallahu nisful ijara rabin jinga shi ko ya tabbatar mai dubu ishirin ɗin aka sai a baya dubu goma in ya sai suwa cikin sulusi sulusin jinga ya tabbatar mai ga abin da an ka yadda a sa ajali amma ga ja'ala da ba a ajali kaga su babu wannan su sai an sai aiki ya kammala to wannan shi a hukuncin jinga da wa aka jinga ijara da mai rai ake jinga inda da an yi jinga da wa ne ayi kaza to sai ya uwar jinga alkira'u haya ita kuma haya ya uwar jinga ce amma ita ko haya ana yanta da wanda baya da rai haya gida haya gona haya mota hayan mashin da sauransu kaga abubuwan da ba su da rasu ake haya walkirawa ita kuma haya kalbai kamar ciniki ce kaga sun shigo cikin wa ma shakalal buyu'a ijara da kira'i haya hayan gona da hausa ana ce mata sufari hayan mota fa shata kayi shatan mota. Yace wal kira'u haya shi kuma kalbai kamar ciniki ne fi ma ya hilla ga duk abin da ke halatta gare waya haram da abin da ke haramta. Duk abin da yake halatta ga ciniki yana halatta ga kira'i, duk abin da ke haramta ga ciniki haramun ne a yi shi. Woma niktara dabbatan duk wanda ya haya dabba bai ainiha ga ainihin kanta, ila baladin zuwa ga wani gari. yanzu mi aka ba su haya motoci da masu suka da jirgin sama sai ka yi shatar jirgi a kawo ka sakkwato ka biya miliyan bakwai eh ta ba sakkwato ɗaya miliyan bakwai ne ga jirgi kuma shi ne kullum aka yi mana aka kashe mana miliyan ɗinmu bakwai bakwai bakwai bakwai in ka sai shinkafa ta miliyan bakwai wala ba ƙaramin tasiri ta kai an ka raba ta waya ɗaya za ka buga a turu jirgi sai a turu jirgi da abuja ya ɗauke ka kai ka ba da miliyan bakwai cikin kuɗin mu ga munan muna da abin da mun kaci wani ya kai la'asar bai karya ba amma ya kuɗin mu abin wasa in tahiyar siyasa ko tahiyar shigantaka takkan ma zuwa a kuta kuma buga jirgi za ka ya zo ya kai ka a kuta ya mai shekafin cikin kuɗin mu za a biya. yace wa maniktara dabbatan duk wanda ya ɗauki hayar dabba kaga lokacin nan ba motoci dabbobi su ne abin hawa ko wanda ya ɗauki hayar dabba da ainiha da ainihin kanta ila da zuwa ga wani gari kamar ka ɗauki shatan mota misali ka tafi ya buka dawo ko ta kai ka abuja famata sai dabbar ta mutu bisa hanya in fasakal kira'u to hayar ta buɗe fi ma baƙiya ga abin da ya rage ka ɗauki shatan mota da nan ta kai ka Abuja, an kai huntuwa sai mota ta yi breakdown. To shi kenan hayar ta buɗe ga abin da ya rage, iyaka abin da za ka biya nai da kuɗin sakutu zuwa huntuwa. Sai ka biɗi wata. Amma to da kai da ka ɗauki hayar kan mutu ha, ka ɗauki hayar mota da sakutu zuwa Abuja an kai huntuwa kan mutu, hayar ba ta buɗe ba, in akwai magadanka, sai su taho in suna shiga su i da kai abuja su i da biyan kuɗi in kuma wani za su samowa ya shiga ya ba su kuɗi su biya amma in ita motar ta yi birka down to hayar ta buɗe don haka yan an ka samu break down na mota abinda a ka'ida ba ya ce ku tsaya sai ya gyara mota ta ba ku kuɗin ku tare tun da wani sauri ya kai kila ɗauran aure zai tahuwa to an ka ce tsaya sai ya gyara mota to mai wani tahuwa ta ya ba ku kuɗin ku ku tare wata balle yanzu ai motoci sun ban lalacewa bisa hanya ko tun da duk wanda mota ta tsaya ya san ya zan bijininsa yanzu ana kama shi a cikin da Allah ka sawaka na san lokacin da ina kaduna sai mangaraba ta yi naka bugu mota da kaduna in yi sakkwato ni ɗai Allah sai na yi sallan mangaraba ba ka tunanin komi sannan la ya khafu illallah wanda iba Allah ganami ba ka tunanin komi amma yanzu ture ta in dare ya baka iya zuwa ture ta da mota ga musiba ha'ina an tattara ko'ina kuma wai akwai gwamnati kuma gwamnatin ga babban abin da an kace ta kula da shi rayuka da dukiya da mutuncin 'yan ƙasa amma yau wani babba zai tahowa za a ga motar security wajen guda bakwai tare da shi shi ɗai mota ta civil defense mota sojoji mota ta 'yan sanda mota ta mobile shi ɗai aka kariya amma ga 'yan ƙasa shi ɗai amma ga 'yan ƙasa na an ba su sake Allah ya shirya da mu Allah ka mana sauƙin wagga musiba to yace in mutum ya ɗauki hayar dabba da ainihin ta zuwa wani gari fa matar ta mutu bisa hanya kayan akai garin in fasakal kira'u hayar ta buɗe fi ma baki ga abin da ya rage sai ya biya kenan da bakin garin ga da ya tashi zuwa inda ta tsaya wa kadhalika ajiru hakan ga wanda ya ɗauki jinga ya mutu shi ma in ya mutu mutum ya ɗauki jinga waka zalikal ajiru hakan ga wanda an ka ɗauka jinga ya mutu in yan mutu shi ma ka ɗauki mutum jinga ya yi ma aiki yana cikin aiki sai yan mutu to iyaka abin da za ka biya ne bakin aikin da ya yi muna tare waddaru tan hadimu hakan ga gida wadda ta roshe kabla tamamin muddatul kira'i gabanin cikan lokacin haya ka ɗauki haya gida shekara guda wata uku sai ga damana sai gidan ya roshe kuɗin wata uku ɗaya za ka biya shi kenan yanzu ba ka shiga sai ka biya kuɗin shekara ko shekara biyu ma rashin gaskiya ya shiga to in kan mutu kaga sai a yi refundin ɗin saura wala ba asibiti alimil muta'allimil qur'an to mu tsaya nan mu bari haka nan babu laihi mai karantar da qur'ani ayi jinga da shi ya karanta da yare qur'ani alal hazaka har su yi hazaka abinda a hazaka ba sai sun haddace ba a'a hazaƙa ga yaro shine yanzu in yana ƙarsami Allahu qawlan lati tujadilu ka hijibi shidda kenan ko to in ka buɗo mai wala tujadilu ahlul kitabi yana iya karanta ta ya zan haziki kenan in yana in yana hijibi 15 in ka buɗo mai hijibi na 25 yana iya tasuwa ya zan haziki to sai a biya mallami jangatai mm inda duk an ka yaro ya kai wannan stage to sai a biya hijin ga ya halatta to sai mu tsaya na yan Allah so in mun kai jibi insha Allah sai mu tafi da nan